bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasabi wa man wala wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh turmi na hudu kuma ina fata ya zama shine na karshe insha Allah a wannan jeren giya ta bita mai taken san asani wato magabbatul shuhra daga wannan dan karamin littafi tadiru tullabil ilmi wal muallimin min magabbatul shuhra bainal adamiyyin muna ci gaba da kawo maganganu daga malamai magabata da na bayansu game da tsoratarwa akan san shahara da san asani mun karanta magana ibn taymiya rahimahullah ibn al-qayyim afwan daga littafin igasul hafan zamu tsallaka zuwa kan wata magana ta ibn hajarin a cikin fatul bari da yake cewa wa qala ibn hajarin wa qad warada an-nahyu an ash-shuhrati fil libasi wa kulli shay'in sayyara sahibahu shuhra fa haqquhu an yutazannab yace yadda hani din nan yazo game da neman shahara neman san asani sutura kai bambantar na mutane to haka duk wani abu da zai sa ka bambanta da mutane wato yanayin tafiyarka ko suturarka ko abin hawanka ko ginin gidanka ka ibnu uthaymin an mai tambaya ma akan hata sunan yaya yace kar ka sa yayanka sunayen da za su zama abin kallo abin mamaki a cikin mutane yace ka sa wasu yayanka sunayen da aka saba sawa a garin ku yanzu aka sunan yan fim ma ake sama yaya sunan yan to yan turkiya ba a san ma'anar shi ba wanda ake ji a cikin fina-finansu ko 'yan indiya ko kuma wani abu da ya daɗi kai a baki yaro ya je makaranta ya ta kuka ya ce sai an canza mai suna 'yan kunshi yara suna mai dariya duk ga sunanan na arziki na annabawa na salihai na sahabbai na malamai na iyaye da kakanni duk mutum sai ya tsallaka ya ɗauko wani suna daga wata ƙasa can ba san daga inda ya samu shi ba Allah ya kyauta wa ka zama da sunnatul ulama wasada min as-salafi salihi فمن تبعهم بإحسان على ذم شهرة وتجنبها والتهذير من عاقبتها yadda kaji zan tattauna aka kwararo su to haka al'adar malaman da ta gabata da daga cikin magabata da waɗanda suka bi bayan su suna kyamar san a sani suna guje ma haka suna yin tankiya suna jan kunne akai wa kana hadha daidanuhum hadha dinuhum wa daidanuhum wannan shine addinin su shine zantukan su فأين هذا من أقوام غلبهم حب الشهرة يا ذاك كنت wannan da wasu mutane waɗanda san asani ya riga ya galabaice su wadannu anna tafadula bi kasrati al-atba yanzu ana ganin cewa falalan mutum shine da gurgurdan yawan mabiyansa wasiti bainan nas da gurgurdan yadda aka san shi har zaka ji ana wani guri a ci ba ba wanda ya san shi mutum yana magana ana so a soke sai ce ba ba wanda ya san shi wato yanzu rashin kiyon magana sa shine dan ba a san shi ba idan kuma san shi sai a ce a'a wannan fa sanannen malami ne fa sananne ne in dai sananne ne to shikenan hujja ce wa kana sai yake cewa wa zannu anna tafaddul kasl atba'i was siti bainan nasi wa gadaratil ma'lumat wa kathratil mahfuzat ko kuma a ce yawan maganganu da mutum ya sani na ilmomi da yawan abin da ya haddace wa bisana da kuma yawan wanda suka yabe shi wa intisharil zikir da yawan ambatan shi hatta sajala tarihu alaihim aidan aran wa shinaran har ma aka zama wato akwai waɗanda an san labarinsu akan haka tun ba yau ba cewa su mutane ne wanda suka shahara ta fuskar wato ambatansu kawai da ake ba don suna da ilimi ba ta fuskar labarinsu kawai da ya yaɗu ba don sun san abin da suke ba fahad al-khabibul bagdadi inda ma sannafa kitabu tarikh bagdad wa sami'at bihi dunya al-imam al-khatib al-baghdadi Allah ya gafarta masa ya littafin shi mashahuri tarihu daytis salam gashi nan katan littafi wanda su bashar awad suka yi tahqiqi din nan to tarihin baghdadi ne tun daga zamanin farkon musulunci har zuwa zamanin sa cikin karni na biyar kana rajulun kana hunaka rajulun yusamma ibn al-qitfi ibn al-qitfi al-qifti min kubara ifuqail hanabila falamma sami'a bil kitab wannan mutumin ya ji labarin littafin nan sai yake cewa hal zakara nil khatibu fi kitabihi fi thiqati am fi du'afa wai khatibu ina ya saka ni ne cikin amintattu ko cikin masu rauni qalu wallahi ma zakaraka la fi thiqati wala fi du'afa aka ce ai san bai ambace ka ba qala sai yace laitahu zakarani walau fil kadhabi na so a ce ya ambace ni koda a cikin makaryata laitahu zakarani walau fil kadhabi wato yana so ya shahara koda a matsayin makaryaci shine mutum ya so ya shahara koda zai yi hauka ko da zai yi zage-zage ko da zai yi abin da babu muruwa a ciki ko da zai bar addini ko da zai bar mutunci shi dai a ce dai shi ma an san shi wa za Ahmad ibn Ali ibn Ahmad Abul Abbas albardani abdarir kadima bagdad wa hafiz alqur'ana wa qara'a riwayati wa rahala fa qara'a bil asharati ala ibn al-baqili al-baqillani wa bari fi tajwid wa hafiz al-hurufa wa kana yaqra'u fi at-tawarikh bishawad ragabatan fi shuhra wannan mutumin mai suna Ahmad ibn Ali ibn Ahmad Abul Abbas al-Bardani wani makahuri ya zo garin Bagadaza ya hadace al-Qur'ani ya karanta alkur'ani da riwayoyi mabambanta ya karanta riwayatul ashara ya iya tajwidi ya haddace abubuwa da yawa amma yazo sallar tarawih ya koyi ta qur'ani da riwayar da aka sani a kasar bagadaza ita ce riwaya irin ta su hamza riwaya irin ta su kisa'i aka sani a garin sai dan karanta qur'ani da riwayoyi shawar dan dai a ce kai yana yin wani karatu da ba a saba ji ba za ga wani abu da mutane suke sai a ja aya daya ai ta maimaita ta da riwaya iri daban-daban ina aka samu wannan duk neman shahara ce babu shi a karatu in za ka tun ne karanta da riwaya da mashahuriya da ake shi kenan ka huta yanzu wani ko jan baki aka sa shi ya zo kan aya wai sai ya ja bakin da wanda ga yanda hamza ke yi ga yanda khalab ke yi ga yanda kisa'i ke yi duk menene wannan wannan duka neman san a sani ne kuma gani amma lokacin da muke yi galibi ba mu halartowa haka muna ganin kamar abu ne da ya dace ana ta wannan kabbaran ana ganin kana burgewa to kafin ka ankara sai ka lalace in za ta wannan ihu da ake mutane da sunan kabbara wani abu ne da kaga duk da ya da asali amma ba haka ake yin shi akan yi ne idan an faɗi wani abu na ilimi da ya bada mamaki ko ya tsoratar ko ya dawo da mu cikin hayyacin mu ga wani al'amari da shafi lahira to sai kai kabbara don nuna isar Allah da buwayarsa amma mu yanzu muna yi ne don ziga malamin dan a ziga shi dan kawai ya saki layi sau da ba za ka ji ayin kabbara ba sai san da ya ci mutuncin wani ko ya faɗi wani labari ko ya tuna wani asiri ko ya wani yarfe da muka ji daɗi ta lokacin muke yin kabbara shi kuma shi kenan sai sake sakin linzami ya ta zuba to wannan ba daidai ba ne za ka je a ƙasar makka ka zauna a gaban malami har a tashi ba wai kabbara ba wala daidai da murmushi ba wanda zai shuru kawai za ka ji sanai duk abin da malamin ne yake faɗa babu abin da za su ci sai dai suna ta naƙali suna ta naƙali Allah ji kamar albani namu da yake cewa wasu ma fa a Najeriya ba su taɓa ganin ma ɗaliban ilimi ba ɗaliban ilimi ba taɓa gani ba ba wai a zama ɗaliban ilimi ba to za a zo a zauna a majalisi a yi awa ɗaya ana ta sharholiya ana ta dariya kamar an je gidan disko da ya kake tsammana a wani majalisin za a iya samun wato gyaran zukata ko gyaran addini ko gyaran mu'amala ya kamata an zauna majalisin karantarwa za a karanta hadisai ko za a tafsirar alkur'ani yanzu mutane sun tsumu ne sun zama wato qulubuhum wajila sun zama cewa wato sun ji natsuwa sun sun tashi za su tashi suna da damar zunubansu suna da damar lokutan da suka bata ayyukan banza suna istighfari suna kokarin gyara gabansu amma tashi na cewa ka ayo mala yayi rafka ayo sun ji wuta duk abin da ake tunani kenan sai kuma ji ana jiran amsar da za su bayar ana jiran amsar da za su bayar shi ma ya sake ba da amsa kaga ya zama ba ba ilimi ake wa ba kai ake wa wannan Allah ya kyauta wa khitaman adhkuru lil qur'an al kiram qissatan tarifatan rawaha abu nu'aym fi al hilya wa ibn asakir fi tarikh wa dhabi fi sir wa hadha nasha ga wata yar kissa mai ban sha'awa ita ce za a cike wannan babun da ita qala muhammad ibn mukadir inni لليلة مواجه هذا المنبر أدعو في جوف الليل إذا إنسان عند استوانة مقنع رأسه فأسمعه يقول أي رب إن القهط قد اشتد على عبادك يتوتا ina zauna a masallaci Muhammad ibn Munkadir a Madina kenan yace ina zauna a masallaci ina ibada cikin dare sai ga wani mutum ya zo ya tsaya kusa da wata dirka ya rufe fuskar shi bisu a gane shi yana adda yana cewa ya Allah lallai wato fari yayi tsanani ala ibadika ga bayinka wa inni uqsimu alayka ya rab illa saqaitahu ya Allah ina sha maka alwashi ya Allah ka shaida su ruwa kala fa ma kana illa sa'a idza sahabatun kad aqbalat summa arsalaha Allah wa kana gaziran aw kana azizan al-ibn al-qadir an yakhfa alayhi ahad min ahli hadha hadha khair faƙala haza bil madinati wa ana la arifu ba ai awa guda ba kawai sai ga ruwa mutumin ya addu'a ya sha wa Allah alwashin cewa sai Allah ya ruwa kuma dan ka Allah ya kunyata shi kawai Allah ya kama zubar da ruwa sai shi Muhammad ibn Munkadir malami ne cikin malaman Madina yace to ba zai yiwu yana cycle na ustazai kuma a ce akwai wani ustazi mai imani da nagarta irin wannan a ce bai san shi ba ai haka ne ko tunda kada din su daya sai kuma amma bai san wannan mutumin bai gane muryar ba sai ya tafi gun shi falamma sallama al-imamu bayan an gama sallar asuba taqanna awan sarafa mutumin ne sai saki saka abun nan dinsa kawai face mask ɗin shi sai aka neme shi aka rasa wata ba'abu sai ya bi shi wani majalisul ƙasi bai zauna ya ji wa'azin da ake bayan asuba ba hatta a ta dara anasin ya je gidan anas fa akhra da miftahan fa fataha thumma dakala qala wa raja'tu ana da ya je ya ga gidan da mutumin ya shiga sai ya dawo masallaci ce ai na ga masaukin shi falamma sabbahtu ya dawo ya tasbihi har yayi duk abin da zai ataituhu fa idza ana ashma'u bakharan fi baiti sai na ina jin kanshin bakhur turayi na wuta fa sallamtu summa qultu adkhul ne sallama nace in shigo qala udkhul yace shiga fa idha huwa yabkhuru aqdahan ya'maluha sai naga yana yima yayi wasu kamar tukwane na ƙasa ko akushi yana kona su yana yana cleaning din su dan su yi ƙarfi mun gane kala fa qultu kaifa asbahata asbahakallahu ce alga ta mala an tashi lafiya kala fastashharaha wasta'azamaha min sai ga wannan magana ta yi girma ni na san shi zace mishi algafar ta malam ko in mishi wannan magana falan ma ra'aitu dalika qultu inni sami'tu iqsamaka albariha yace kar kai mamaki ana je da kake addu'a ce kana rantsuwa kana shawa Allah alwashi alallahi ya akhi hallaka fi nafaqatin tughnika an hadha wa tufriguka lima turidu min al-amr al-akhirah me kake gani zan sa a saman maka kudaden da za su ishe ka kai rayuwa ba sai ka ci gaba da yin wannan aikin abin nan din ba aikin yumbudun nan aikin yin tukwani na na ƙasa kai ta al'amarin ka na lahira qala la ce a a walakin gaira zalika abin da nake so shine ba wannan ba la tadhkurni li ahadin karka ba kowa labari wala tadhkur hadha li ahadin Kar ka gaya wa kowa abin da ka gani hatta a mutu har in mutu wala ta'atini yabnal munkadir ce kuma don Allah ka sake ruwa inda nake fa innaka in ta'atini shahartani lin nas in aka kara zuwa guri na za a gane qultu inni uhibbu an alkaka yace to ai alga ta malan zan so in gamu da mutumin kirki irin ka qala ilqani fil masjidi ce to mu hada masallaci yayin sallah mu gaisa kowa ya kama gaban shi wa kana farisiyan shi wani mutum ne ba farisi kala fa ma zakara zalika bil munkadir hatta matar rajul ya cika masa alƙawari bai ambata ba sai da ya mutu kaga mu ne sai ya tona mai asiriya yana mayin na baka sani ma bai sani ma ana masa bidiyo kafin ya ankara ya riga ya bidiyon sa a dai lokacin nan kala ibn wahab balagani annahu taqala min tilka dar falam yura duk da haka bai amince da amana da za a rike masa ba sai ya bar gidan walam yudra aina zahaba ba san inda tafi ba قال أهل تلك الدار الله بيننا وبين ابن المنكدر أخرج أن الرجل الصالح سكتي الله يسا كرم لابن المنكدر يا كورا من متمن كيش سكمي الله يسا أشاهد شيني دوباكو كذا ما إرم بيود الله يمسا أما يديكي بويتا an ga baiwar aka ce bari a bashi abin da zai rayu duk wanda kaji an ce yana aikin yin kasko da tukunyar ƙasa kasan talaka ne kuma aka ce ya amfani da wannan damar a bashi abin da zai rayu kawai don ya ci gaba da ibada ya ce a maimakon wannan abin da yake so a bashi shine kar a gaya wa kowa labarinsa da ba a san sunan shi ba ba a sake ganin labarinsa ko wani abu ba sai dai iya wannan da muka ji bayan mutuwarsa ibn munkadir ya bada labari sai ka kwatanta da yadda mu muke zama kun ji labarin magabata game da mu'amalantar shuhura ya rage abu na ƙarshe a littafin shine ita kanta wato magabba ɗin afa cutar wadda shuhura take wa mutane abu ne da muke tsananin san shi amma kuma abu ne da yake cutar da mu eh saboda ɗabi'ar ɗan adam ya gwammace da abin da ya cutar da shi akan a ce ba a yi da shi gara a yi da shi ko zai cutu yanzu mutane da dama da za a ba su zaɓi cewa ka zauna cikin talauci amma ka zama cikin salama da aminci ka mutu lafiya ko kuma a baka kuɗi amma a yi maka jarabawoyi wanda baka san da za ka yi labari ba wani za a zaba nabin za a zaba musamman dai a nan cikin kano kowa nabin nan dai zaba ce to ai alga ta mala a mana addu'a dai mun samu arzikin daga bai a sayin da za a yi ma ji umara mai addu'a ko alga ta mala ai addu'a Allah ya kiyaye bala'in wallahi shi za a zaba so da wannan ɗabi'ar mu ce mutum ya fi son dai ko mun bala'i dai a ce ana yi da shi da a ce dai wai shiru ake zaune ko da zai samu salama duniya da kiyama idza fasha hubbu shuhrati wa dhuhur bainan nasi hawwalahum ila mujani shan san shahara da san a sani idan ya yaɗu cikin mutane yana canza mutane su zama mujjan mujjan sune wato ƴan tabara ƴan abaras irin wanda muke da su ake cewa ƴan TikTok din nan to abin takeici shine har cikin ustazai da cikin ɗalibai da cikin alarammomi wa makhanif za su zama ƴan daudu sai ta kwaikwayon mata za ga mutum mai mutunci wani ma da babban rigarsa wani ma da gemunsa amma yana yin abu irin na mata ko magana ko kwaikwayon ɗabi'a kai wani ma abin barin wa'azi zai irin abin da mata suke ko ya fito ko ya kaɗa gemunsa ko ya rawa da kansa duka kaga ya zama ya zama ɗan dodo bai sani ba warwai bi kuma za a samar da 'yan ‘yan jagaliya a ilimi su ne ruwaibida masu magana ƙananan mutane masu magana a madadin musulmi sai ga duk abin da ya faru ya shafi tattalin arziki noma kiwo tsaro al'amuran yau da kullum ilimi siyasa wani abu da ya shafi duk rayuwar mutane maimakon a barin wanda suka kamata su yi magana a kai su yi yanzu wani abu ya faru a nan ƙasar kano misali ya kamata a ce a bar gwamna shi zai magana in abin da shafi siyasa ne idan abin shafi ilimi ne abin manyan malamai irin su professor da Muhammad Sani Umar irin su Bashir Umar Ali irin su wani su wani su ya kamata su yi magana idan kasuwa ne an san wanda za a bari su yi magana su ya kamata su yi magana idan harkar lafiya ne akwai manyan likitoci a AKTH su ya kamata su yi magana amma duk wannan abin ba za a bi musu ba kafin a gama fahimtar abin wani dan tatsitsi a tal'udu ya yi magana wani a wani a tarauni ya sa baki wani a hotoro ya sa baki ta wani ma daga can wani gari wani ma daga giwa ko soba ko zariya ya sa baki haka da ana cewa kuna shiga mana abin garinmu sai ka ga manyan masu rasa ma mai rasa fara ta haka wani lokaci sai dai su shiru ta kai ciye ta damunsu saboda an riga an damalmala abin wannan su ne ruwai bida ba sa jiran wanda Allah ya wakilta akan al'amarin su yi magana sai su sa baki duk me ke kawo wannan san shahara saboda ce shi ya fara yin magana kai akwai mutanen da yanzu sun zama shahurai wallahi tallahi january last year ba wanda ya san su a sanadiyar ko dai end bad government ne ake ne aka ce wancan da aka yi zanga-zangar nan end bad government ana aka san shi wanda ya nisa mu a ce a sanadiyar corona aka san shi shekara uku baya wani kuma a sanadiyar watakila wani kisan kai da aka taba yi shine shi fito ya bada rahoto akai an san shi wani a sanadiyar wata gobara ta fara a unguwarsu shi ne ya tsinci wasu kuɗi ya je ya kai gidan rediyo ana aka san shi kawai daga nan kuma ya zama shahudi wani a sande wata muguwar magana da zai yi a ce 'yan sanda sun kama shi ko ya zagi wata mata ta kai shi ƙara daga nan aka san shi yanzu kuma ya zama mashahuri shi ma har ana kiran shi ya tallan wani mai ko wani wani brand na nan atamfa ya zama ya zama abin nan ya zama celebrity amma ba ran haka ba wanda ya san shi in ba lungun angosu ba to wannan yakan yakan jawo wannan fitinan yantahilu na malai salahum wanda suke daukawa kansa abinda ba nasu wai ta shakkalu la bi ashkalin gariba suna shiga ta ban mamaki iri daban-daban wa mazahiran mushma izza suna fitowa irin abinda ke tada tsigar jiki abinda ka gani sai ka tsigar jikin kana tashi wa qamu bima la yusihi al-addu wa la yartadihi al-aql min af'alin mukhalifa lish-shar'i wal-aql wal-murwa za su zo su aikata ayyukan da ba a yi kididdigewa hankali bai iya yarda da su ayyukan da suka saba wa shari'a suka saba wa hankali suka saba wa mutunci kumin zalika daga cikin abin da suke yi a sanadiyan bala'in neman shahara ta jihizu masarhiyat tsara wasan kwaikwayo watan siku khudu'at da tsara wasu yaudarori irin abin da ake ce ma content creation a yi ƙarya iri daban-daban a bayyana ga wani na yin wani abu kuma ƙarya ne kuma ta fito ba da labarin ƙarya zunzurutunta wata mata ta ce a ce an yi kaza a gari kaza ko wata mata ta ce mijinta ya yi kaza ko wani miji ya ce an yi kaza ko wata mata ƙarya ne babu inda abin ya faru amma sai ka ga nan da nan ta yaɗu ana ta shiyar wa marsata da'aratin fi sabili khalqil muhtawa ko kuma ga mutum yarinya tana yin da'ara tana yin karuwanci tana buga barikanci wai dan dai kawai ta kirkira abin da ake cewa al-muhtawa content dan rawa da surutu da batsa da sakin baki da aikata duk wani abu da ko a cikin gidan aure da ya halasta bai halasta a ga ana yi ba bai halasta a ji labarin ana yi ba akwai abubuwan da aure ya halasta su amma ba a yadda ka ga ana yi ko kuma a bada labari ba a yi ba kamar yadda hadisi ke cikin sayo muslim da sunan da sari da yake na cikin sayo muslim yana daga cikin hadisan da malamai suka soki inganta shi amma dai ya inganta ma'anarsa karanta littafin adabu zifaf da annabi ya ce mata da maza kuna zuwa ku bada labarin abin da kuke da iyalanku duk suka yi shiru wata mata ta ce wallahi innahum la yaf'aluna ya rasulullah to koda a cikin aure ne abun boyewa ne sai an shiga daka sai cikin dare sai an kashe wuta sai an ja labule sai an shiga cikin bargo ake amma za a zo a yi shi akan titi a yada ko kuma a zo a bada labarin abin da aka yi din wanda da sunan dai ana so a ce an yi mahutawa an yi content wanda mutane za su karba yace wa zalika li anna shuhrata qad asbahat gayatan fi zatiha so ita shaharar san asani ta zama ita ce asalin abin neman al'amur ladhi adda ila fushuwil kadhib shi ya kawo yawan ƙarya wan nifaq da munafurci wal khadi'a da yaudara wat tasannu da fitowa da sinfar da ba taka ba wa ghiyabil qiyam da rasa halaye na gari wal muru'a da rasa kunya wa sitir da rufin asiri duk wannan an daina su inna tahabutan nasi fi talabi shuhurati adda ila suqutin namadij alhaqiqiyya li yabrudha makanaha albalunatil kadiba was-sarabul mudalli yace wato neman shahara yadda mutane suke faɗi tashi wajen neman asansu ya kawar da annamadijul haqiqiyya wato kyakkyawan abin misali na haƙiƙa wanda da kowace al'umma na gaba da ita suna zama abin koyi ga na bayan to yanzu kuma babu wannan abin da ya zauna a madadin wannan su ne wato albalunatul kadiba maganganu wanda suke masu girma na ƙarya wanda nan da nan ƙarya take lalacewa ne mai tarasa wasarabul mudallil da kuma ƙawalwalniya wato abin da ƙarya ne sai ka ga saboda da gaske ƙarya ɗin ne sai ka ga wata mace wanda ta shahara a cikin wannan fasikancin tana yi wa na bayanta da siya cewa kada su bi sawunta ta san ita ta zarne kuma ta san abin da ta gani bayan ta shahara an ji labarinta a duk alƙarya ko duk duniya sai ga jan aka ce me za ki ce wa na bayan ki ta ce ina ba su shawara kasa shiga wani tafarkin da ta shiga guda nawa aka ji irin wannan jama'a saboda kawai babu wani abin alheri a ciki don ƙarshe abin da suke karewa zubar da mutunci shaye-shaye tara kuɗi wanda suke marasa tsafta wani lokaci ma sai an yi bokanci ko an yi tsafi ko an shiga ƙungiyoyi na luwaɗi ko ƙungiyoyi na asiri duk don neman dai a ji labarinsu don neman mutum ya zama mashahuri falaisa kullu mashahurin najihan au najiyan inda Allah ta'ala ba wai duk wanda ya shahara shi kenan ya zama successful ba kamar da ake tsammani ko ba dole ya tsira a wurin Allah ba walaisa kullu maghmurin fashilan aw mutaakhiran ba kuma duk wani wanda ba a san shi bane yake bayi da wani amfani yake failure ko kuma wanda yake ya ci baya kai hasali ma idan kana son ka samu ilimi mai nagarta a yanzu to ka kiyaye malami da shahara ba dole ne ya zama bayi da ilimi ba akwai malamin da ya shahara da ilimi amma duk malamin da ya shahara irin wannan shuhurar da za a ce bayi da ma lokacin kansa bai da lokacin iyalansa bai da lokacin ɗalibansa sai dai kullum yana cikin tarurruka kullum yana cikin fira da ake yi da shi ana so a ji ta bakinsa to wannan bai samu lokacin karanta maka ilimi ba amma wani malamin da za ka samu a cikin wata wani loko da ba wanda ya san shi ya da karatun shi lafiyayye sai kwashi ilimi a hannunsa shi ma mashahurin irin su ne suka koya mai yasa ya zama haka shi ba mashahurin yan wani suka koya mashi game da ilimi don kana so ka koyi ilimi mai kyau to ka guje wa malami da ya zama yana da shuhura haka ko ta sana'a ce zaka koya ko tela zaka koya ko aikin mota ko aikin bricklayer to samu wani wanda ya iya sana'a amma ba wanda ya san shi sai ka koya hankali kunci amma da zaran ya zama irin mashahurin nan to ba zaka koya ba kai wahala kawai zaka sha hannun shi ina rana a ce kuna da malami kullun gari ya waye kun zo karatu a ce yan jarida suna jiran shi mata sun cika ofishin shi an zo daga wata anguwa ana gayyatar shi sai dai ba ku haƙuri kullum sai dai ta ba ku haƙuri haka hamkata ta watsi sannan zaka ga tun yana iya ba da karatun sai kuma ya daina karatu sai dai ba da labarai labaran tafiye-tafiyen da yi da experiences ɗin da ya samu da waya da ake tayin bugo mai ana tambayar shi abubuwa haka dai kuma yana bayarwa saboda yanzu ya zama wato model da ake ganin kawai ana koyi ne da shi ya ba da labarin irin wahalhalun da sha ya zama haka ko akwai kwaya ولذا قال ابن خلدون في مقدمته قلما صادفت صادفت الشهرة والصيت موضعا في أحد من طبقات الناس في أحد مجالاتهم على وجه الأموم وكثير ممن اشتهر بالشر وهو بخلافه وكثير ممن تجاوزت عنه الشهرة وهو أحق بها yace so da dama zaka samu da wuya ka samu cewa shahara da sanuwa sun zo sun haɗu a wuri guda a cikin wanda daga cikin mutane sai ka ga cewa sun kauce asalin inda ya kamata su zauna ga wanda ya fi cancanta da ita in cancanta ne saboda akwai wanda za a ce ya shahara da mugun hali sai da makai in ka haɗe shi zaga ba mugun bane mutanen makka me suka shahartar labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina nuhadhiruka gulama bani abdul muttalib da aka aka ji labarin shi a yankuna amma kowa zo sai ya gaba haka bane kai ma zaka iya samun wani alhaji ko wani dan kasuwa ko wani attajiri ko wani malami ko wani lecturer kafin ka gama da shi ga an ce ai ba yi da kirki wani bai da sassauci kai kuma kai ma ba da shi sai gaba haka bane kaga an shahartar da shi da sabanin abin da yake akai wani lokaci kuma takan wa kasirun mata jawazat anhu shuhra mata jawazat shuhra wa huwa ahqu biha wani kuma ta tsallake shi sai ga inda saboda kwanduwa ne da gogewa a wannan fannin to shi ya kamata a ce ya shahara din inda a ce ya kamata ne a zaɓi wanda ya fi kowa iyawa sannan a bashi shahara to da shi za a zaɓa amma ta tsallaka shi ta kai kan wani wa qad tusadifu mawdi'an wata kunu tibkan ala sahibiha tana iya zuwa kuma kan wani kaga ya cancanta ya dace wa inna atharan nasi fi ishhari shakhsin ma yadkhulu yadkhulu adh-dhuhula wa at-ta'assub wal wahm wa at-tashayyu' lil mashhur sannan kuma su mutane ta'asirin da wato suke samu game da wani mutum da ya shahara shine yadkhulu adh-dhuhul zaka sun sun rude game da shi suna kauna ta rudar da su akwai mutumin da in ya zo waje ga ‘yan mata su kawai suke su ɗauki hoto da shi wata kuma take kawai ta taɓa rigar shi ba sai ta taɓa rigar wani shahararren ɗan fim nan ko shahararren ɗan ƙwallon nan ko malami suna da zuhuli akwai wanda auren su yake mutuwa sanadiyar haka sanadiyar kawai da suka jarabtu da son wani mashahuri wanda bai san suna yi ba haka wata asub sai kuma ta'assubanci a gun ƙaunarsa za su fara gaba da duk wani wanda bai ƙaunarsa ko wanda ake ganin zai iya zama mishi matsala ko wanda zai iya zai iya fin shi shahara wal waham da kuma shiga cikin rudu duk wanda ta yi magana da shi ko ya magana da ita to shikenan sai ya dauka tana kauna shi wa tashayyu sai ga an fara zama yan shi yayin kungiyar shi lil mashhur bal yudkhiluhu tasannu yudkhiluhu tasannu daga nan kuma sai tasannu'i duk abin da zai yi sai ya yadda mutane suke so ko yana cikin bacin rai dole ya yi murmushi an gaisa an idan ka gan shi ne magana wajibi ne maka murmushi ya gaisa da kai kamar ya san ka yana yin ba haka ba shi kenan ya kuskure za a ce ai yana wulakanta mutane ba ka da yanci ka wuce ta waje dole dole ne maka magana sai ka daya kai magana da shi duk wanda ya kira ka sai ka amsa kaga ta sanni ne wa taqarrub li ashabi shuhra bi sana'i wal madah sannan mutane kuma za su ta kokarin kusantar su da yabo da zigawa wa tahsinul ahwali da kokarin samun shiga wa isha'atul dhikri bidalika don su ma a ce an san su da yadda suka ga wani mashahuri wakada su ɗauki hoto da shi su yi postin cewa mun hoto da gwamna mun yi hoto da wane kowa ne wani fusu muli'a bi hubbi sana dan adam Allah ya jarabce shi da san yabo wannan su mutatawiluna ila dunya wa asbabiha fatahtallu shuhra an asbabiha alhaqiqiyya fatakunu ghayra mutabiqa lil mushtahir biha malam ibnu khadij ke cewa zai kaga daga nan kuma sai ita wannan shahara sai ta lalace sai ta zama ba a ci moriyarta yadda ake so ba fa shuratu yajibu Allah ta kuna hadafan fi zatiha ya wajaba a ce ba shahara kake nema a karankin kanta ba bal yumkinu an takuna natijatan lil a'mali salihah ahyanan wani lokaci tana iya zama sakamakon aikin ka nagari ne sai Allah ya shaharantar da kai fa alama nibturiya biha sabr to wanda da aka jarabce shi da ita to ya hakuri wal mujahada kuma ya ta gogoriyan gyara kansa ta hanyar bibiyar kansa yana ma kanshi gyara da kansa da ƙoƙarin bin Allah da ƙoƙarin neman gafara Allah da neman Allah ya kare shi daga sharrinta wa mudafa'atiha qadaral inkar kuma ya dinga ture ta kai ya ci gaba da gayyato ta dun al-ikhlal bi wazifatihi as-salihah fil hayati ba tare da daina ayyukan da yake na kwarai ba idan kana aikin kwarai sai a sande shi Allah ya saka shahara to kanka fasa yi amma ka dinga tunkuɗe asbab ɗinta faman amila salihan wa afahu Allah wa kana maghmuran falya'ish fi jannatid dunya wal yabqa hurran taliqan duk wanda Allah ya taimake shi yana aiki na gari kuma Allah ya taimake shi bai sharantar da shi ba to wannan ya ji dadin shi ya rayuwar shi a cikin aljannar duniya kuma ya ci gaba da zama mai yanci yana yawo inda ya ga dama ya ga dama sai ka zauna akan titinin na na na na da zaki ina ki sai dan wake ka ci abin ka tashi ba wanda ya damu da kai kaga wata mai dan wake ka ci kaga ana kallon mai wasa da kura ka tsaya ka kalla ba abin da ya dame ka ka hau keke nafe ka je inda zaka je saboda Allah bai bayyana kowa kai ba ka huta amma Allah ya bayyana ka shiga magana wala yadkhulu ila aqfasil muraqabati albashariya kaga baka shiga cikin wato keji na muraqaba na komai zaka yi sai ka lura komai zaka yi yana kan idan mutane baka shiga wannan ba fa fil jannati insan an ta'budu Allah ka annaka tarahu ya daga cikin aljanna da zaka rayu a duniya ka bauta Allah kamar kana ganin sa fa lam takun tarahu fa innahu yaraka wa idza ra'aita mashhuran faqul faqul alhamdulillahi alladhi afani min mubtalaka bi in ga wani mashhuri yana cikin wahala da fitinan nan to ka gode wa Allah da bai baka wannan shahara ba kar kai kar ka ce ya lita na mislama uciya karu kaka faɗa haka wa faddalna kathirin min ibadi tafdila wallahi fitina ce Allah bai jarce kai ta mutu ka gode wa Allah farisatu shuhra turadu fi zatiha kad tattafiqu lirajuli fa idza sabara ba abu ne ma bane amma idan Allah ya sa ka gamu da ita fa idza sabara ala haqqiha in kai hakuri akan abin da ke cikin ta fa innahu la haraja alaihi baka da matsala wal khafa'u kadhalika la yuradu li zatihi kuma hakanan ka nufaci cewa kai kwata-kwata baka so a san da kai shi ba abin nema bane aslan wa inna mallazi yuradu an yaraka Allah haisu amaraka wa an yafqidaka haisu nahaka abin nema shine Allah ya ganka inda yace yana so ya ganka a masallaci a wurin neman ilimi a wurin jana'iza a wurin sallar dare a wurin gaida iyaye a wurin kaza kai ganka inda yace ka a ganka kai ganka gun shan giya ko gun zina ko gun caca ko gun kafirci ko gun boka karka yadda allazi yuradu an takuna laka khabi'atu sirrin bainaka wa bainal lahi ya zama kana da wani koyayyen sirri na ibada tsakaninka da ubangijinka taliju alaihi min khilaliha ta wannan hanyar zaka buka kai ga Allah wata ibada da karke kana yi wanda kamar da muka ji a baya iyalanka ma ba su san kana yi ba Allah da kake wa kawai shi ya sani sai mala'ikun da wakilta wata fauka ahwaja ma takuna ilaiha inda tulu'il ruhi fi lahazati khawatim wannan ibada za ta yi maka amfani a ƙarshen rayuwarka sanda rai ke fita watan fa'uka ahwaju ma takuna ilaiha idza haqqatil haqa'iqu wa qamatil qiyamatu za su maka amfani waɗannan ibadojin kuma fiye da haka ranar alkiyama ka gamu da Allah wa qara'atil qari'a lokacin da za a kwankwasa mai kwankwasawa wa zilzatil ardu zilzala zalzala wa huqqatil haqa wa tsayartus suful a'mal wa nudiyan nasu ila rabbihim an halummu ila rabbikum li faslil qada' a wannan lokacin to lalle nan zaka ga amfanin aikin da kai tsakaninka da Allah sanda kiyama ta tsaya sanda ƙasa ta girgiza sanda takardu suka fara watan gaririya a filin alkiyama sanda za a kira mutane a ce ku zo gaban Allah za a yi hisabi to lokacin za ka gane amfanin aikin da kai wanda tsakaninka da Allah ka yi shi ko da ba a san shi ba a duniya in Allah ya so a ranar alkiyama sai a ɗaga ka kowa ya ganka a matsayin mutumin kirki ladani wannan da yake kiran sallah in idan Allah rana alkiyama yana cikin mashahurai ai ko anan ana ganin shi makaskanci duk wannan da ake magana mashahurai kaji an faɗi ladani zai cikin lissafin su zai cikin wanda ake ganin su ya kamata su shahara amma a ranar alkiyama in yayi don Allah yana cikin mashahurai a wurin Allah haka wanda ke karanta alqur'ani cikin dare yana kuka wanda idan shi yana hawaye saboda tsoron Allah kaga bai yi dan a gani ba sai Allah ya fifita shi ranar alkiyama a ta ce a ta ce mashi karanta ka hau bene kamar da kake karantawa a duniya ba za ka tsaya ba sai inda tilawa ka ta tsaya wanda koye don duniya don a gani shi kuma a ce ƙarya kake ba kai don Allah ba su kaga a lokacin ne mutane su gane bambancin wato ɗan ruwa da mai nutsar fahanci wa gada shar ibn qutaybah ila misli hadha bi qawli fi tawil mutul hadis yace wan nasu asrabu tsairin mutane kamar kamar zugar tsuntsaye ne yatba'u ba'dhum ba'da tsuntsaye suna bin junansu ne kuciya ta bi kuciya zuya ta bi hazbiya tantabara ta bi tantabara walau zahara lahum man yadda in nubuwata ma'a ma'rifatihim bi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya aw yadda rubiya law wujida ala zalika yau da zalika atba'an wa ashiya yadda mutane suke saboda ganganci sun fasa annabi ne karshen manzanni sun san Allah ubangiji shi ɗaya ne amma yanzu aka samu wani zai ce shi Allah ne idan yanda ƴan hakika dinnan suke sai ga da mabiya wani ce shi annabi ne sai ga an samu su wawaye sun bi shi da sunan ko musulmai to haka duk wani shirme da wani zai sai an samu mai bin shi asbabu tahalukin nasi fi talabi shuhra me ya sababin da yasa mutane suke neman wannan shahara kamar za su kashe kansu a takeice da gaskiya akwai na farko akwai talbisu iblis shedan yana labbasawa mutane ya canza musu rigar abubuwa abinda yake mai kyau yana musu shi a matsayin mara kyau abinda yake mara kyau yana musu a matsayin mai kyau yadda yawan babanmu annabi adam haka yake mana abu na biyu al-istislam da tabi'atul insan wata dabi'a da muka ambata ta cewa dan adam dama a dabi'ance yana son yabo to muna sallama wa wannan dabi'ar ba ma kokarin mu yi modifying mu gyara ta dan ta dace da shari'a da uku akwai kuma hubbud dunya wal iktiraru bi muta'atiha al-faniya tsabar san duniya da kuma ruduwa da muka yi mun rudu da jin daɗin duniya mai ƙarewa ɗinnan ya ruɗe mu sosai ba ɗan kaɗan ba za ka za ga yawancin masu son malanta yanzu da ustazanci idan ka tambaye su yana suke so su zama malamai sai ka ce so nake na zama irin malam jafa so nake na zama irin malam albani zaria me yake nema irin nasu shaharar da suka yi ba wai so yake mutuwar shahada irin tasu ba bai wannan tunanin ba wai so yake sha wahala da yan bid'a da suka sha wahala ba a'a end means din kawai ke kalla ai yanzu suna da murya mai ƙarfi da ake ji ko da ba sa duniya to wannan kawai yake nema ko kun fahimci wannan psychology mutane yake ne yanzu abin da yake gani in gaji so ya maranta so yake zama irin wane mai sa manya-manyan riguna da yake hawa jirgi ya je ƙasashe ko garuruwa wanda ake yawan gayyata shi wanda duk inda ya je ana son a gan shi wani abin yake shi ne baya so ya zama irin alarma angosu ɗin da yake ta karantar da yaran mutane hadda kaku shine yana daga cikin khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu bai so ya zama irin shi wani alarma wanda wandan shi ma ya koke iyaye sun ce kawo kudin islamiyya amma haka yake ta fama ya bugi wata buduraran nan samanin sun sun kore shi da gudu bai so ya zama irin wannan so da wannan bai da wani amfani a wurin a wurin yan duniya makaskanci ake kallon shi amma a gurin Allah shine mai falala inda yayi dan Allah sannan akwai taqlidul gar koyan kafirai turawa domin su turawa a gunsu shahara profession ne akwai masu koyar da mutane da za a zama mashahurai akwai managers da za su ɗauki sun ga alamar cewa kana da wata najaba za su jawo ka a jiki a isanin kwantaraki cewa za su mai da kai mashahuri da abin da ka samu za su dinga ciran percentage akwai wanda aiki suke nan a turai da america da sauransu aikin suke nan kawai suna scouting for talent a me za ka iya shahara a waka a kiɗa a kwallo a kaza to za su mai da kai mashahuri amma ga abin da za su dinga samu daga jikinka to ma yanzu haka haka yake yanzu ga kowa da manajan shi kowa da dan social media din shi shine manajan naka da yake hada ka ko sannan giyabul qiyadatul misaliya wannan yana min takeici ban san fadin wannan magana amma bai da kaiya abin da ke nufi alƙiyadar misaliya shine wato kamar yadda na faɗa da su muna da buƙatar ya zama akwai wasu mutanen kirki dattawa da muke kallon su muna koyi da su wato wani mutumin kirki a addini a ilimi a gwagwarmaya wanda zai zama abin koyi gare ka koda a kasuwa ka koda a harkar ka ta yau to waɗannan mutanen kusan za ka iya cewa sun ƙare wanda suka saura kuma ba a kallon su a matsayin abin da ake so a zama har wani za ka ji yana cewa ni ban so na rayu na mutu kamar irin yadda malam wane ya mutu bai da komai bayan shi ba su da komai wala wannan wani malami ne yake faɗa yana labarin wani malami cikin malaman musulunci a ƙasar nan da ya mutu da ba komai ba ce ni bana so ne irin mutuwar shi shi ya mutu ko gida bai da shi ya fi san irin waɗanda suka tara abin duniyan kuma ta ya suka tara so da ba mu da kiyada waɗanda za su gaya mana mu ji wanda za mu yi koyi da irin salansu an daina ganin wato mazuhudanta yanzu har ba a san ma ana wa'azi ana ambatan irin irin masu zuhudu cikin sahabbai da tabi'ai wato ba a san aji labarin irin su Abu Zarri irin su Bikidadu dan Aswad irin Sayyidina Ali wanda suke kwana da yin wannan ba a san aji labarin su yanzu kaman ba a so ai koyi da su gaba daya na dama kenan balantana na yanzu saboda haka babu kiyada da ake koyi da su me abun koyi sune waɗannan mutane da duniya suka sa gaba sawa'un ita suke yi ko harkar lahira suke yi sannan akwai attahasud wa tamadu yawan hasada kasan idan idan mutum ya gane ana mai hasada a ɗabi'ance so yake to bari ya ƙara wa mai hasada bakin ciki haka sai ci gaba da bayyana kansa da neman sai ya fi wancan ɗin to haka attamadu yawan yawan ziga juna da ake yana ruɗan mu mun ji hadisi akan hani game da haka ko sannan kuma wannan yana cikin min alamati qurbis sa'a wannan yana daga cikin alamun kusantowa alkiyama a lokacin da a wayi gari yusaddaqul kadhib za a dinga gasgata makaryaci a dinga kuma karyata mai gaskiya a ɗauki makaskanci a fifita shi fifitacce a kaskantar da shi yana daga cikin alamun tashin alkiyama Allah ka tsare mu to a ƙarshe a ƙarshen ƙarshe ga wasu dawabit wato wasu ka'idoji ko wasu hanyoyi na management din shuhura wanda Allah ya jarabce shi da ita ba yadda ya iya to akwai wasu dabaru da ake bi don ka iya management ɗinta. don ka rage mata kaifin fitina don duk tsoron da ake ji ka taɓa ta maka aikinka na lahira. Zakar Shehu Ahmad ibn Rufai ibn Rafi'in salasu da wabita da shuhura fi kitabi al-ahkamul fiqhiyya muta'allika bi shuhura dirasa ta'siliyya tatbiqiyya. Wannan malami ya littafi mai suna al-ahkamul fiqhiyya al-muta'allika muta'allika bi shuhura dirasatun ta'siliyatun tatbiqiyya a ciki yake cewa akwai dawabit guda uku. Na farko an yakuna fi ma harrama shari'u wa nasa ala tahrim fi mutumin da ya zama shaharar shi ta shafi wani abu ne da shari'ar musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ƙarar cewa haramun ne kallibas kaman saubu shuhura wal ibadatu allati yumkinu ikhfa'uha da kuma bayyana ibadojin da zaka iya boye su kullu ma yunafil ikhlas aw yuhaddidu ko duk wani abu wanda yayi karo da ikhlasi ko yake barazana ga ikhlasi to idan a wannan ne fa hadal babu haramun alal mar'i tashiru wannan haramun ne ka dinga bayyana ayyukan da suka shafi wato ka shahara ta hanyar sutura ko ta hanyar ibadar da ya kamata a boye ta ko duk wani abu zai iya karo da ikhlasi to haramun ne zai kala nabi sallallahu alaihi wasallama bi hasabi mri'in min ash-sharri an yushara ilayhi bil asabi fi dinin aw dunya illa man asama Allah hadisin da wale kanta mana dazu ya ishi mutum bala'i a ce a duniyar nan ana nuna shi da dan yatsa game da wani abu na addinin sa ce gashi nan shine wanda ya iya kaza gashi nan shine wanda ya shahara akan kaza wannan kai ya shika bala'i ba wanda ya tsira akan wannan sai wanda Allah ya tsare hadisi ne sai daga Imam Tirmidhi daga Anas dan Malik Imam Tirmidhi hasana shi thaniyan abu na biyu Allah takuna siratul mar'i kharija an urfin nasi wal baladi illa fil harami ana so mutun ya zama cewa koda ya shahara da wani abu to ya kokari kada ya fita daga al'adun mutanansa sai abin da ya zama haramu ka yi mu'amala a rayuwarka yadda kowa yake mu'amala wato kai ƙoƙarin ka mai da kanka kamar mutum adi kar shahara nan ta sa ka ɗauka kai wani mutum ne na musamman kamar yadda ibnu mufli ya ambata a cikin alfuro daga ibnu aqil yake cewa la yanbaghi al-khuruju an adatin nas baya dacewa mutum ya fita daga al'adar mutanansa litarkihi alaihi salamu bina al-ka'abati saboda annabi ya ki gyara ka'aba wa tarki ahmadar raka'ataini qabla al-maghribi Ahmad dan Hanbali baya yin raka'a biyu na nafila gabanin magariba. Wa kale yace ra'aytun nasa la ya'rifunahu. Naga mutanen garin mu Bagadaza basu san wannan sunna ba sai dai yin ta. Al-Imam Al-Qurtubi a cikin tafsirin sa Abu Abdullah Al-Qurtubi ya bada labarin wani abokin sa da ya samu wata matsala. Abokin sa ne ya kawo masa ziyara wani babban malami. Sai yazo yana yin sallah a masallaci. Sai yana yawan daga hannaye a ko ina. Duk kowane inkhifad da iltifa yana daga hannu. ashe wani ƙaura yana yin sallah a cikin masallacin ya rasa sallah ya zo masbuki yana ganin shi to su abinda suka sani a wannan yankin cewa wannan sallar ƴan shi'a ce duk da ƙaura ne kuma amma suna matsananciyar gaba da 'yan shi'a sau da kawai yana fita kawai sai gaito ƙauraye 'yan uwan shi ko ce a zo ga wani kawai za a ƙaddamar da shi shiga wannan ɗan shi'a a masallacinmu shi kuma wannan malami a bayan kurtubi yana zuwa kawai sai ya gansu ya ya dai a ce aya malam zami maganin wani ne da maganin shi'a ne ce wallahi ba dan shi'a bane abokina ne bako ne suka ce sam da kyar da malam kurtubi ya hana su kashe mutumin nan sai zai ce mashi kai zaka jawo kanka bala'i za a kashe ka fa yanzu din nan me ya faru yace kaji kaji kaji ce wallahi shi ba zai daina ba ce to sai dai ka bar garin nan yau kuwa ba za ka ja min bala'i a kashe ka a ƙauyen mu ba ya sallame shi ce ka tafi garin ku kaga shi yakin amfani da fiqhu na aulawiyat zai na ganin akan daga hannaye wanda mustahabi ne zai iya sadaukar da rayuwar shi a kashe shi ya sa su cikin bala'i duk mutanen garin don gwamnati baki alis za ta yi ba sau haka yana da kyau ka gane irin akwai abin da a wani waje ba za ka yi shi ba haƙura za ka yi al'imamu ibn al'arabi shi ma yana ba da labarin cewa akwai inda in ya je baya yin kabdu in yana sallah saboda mutanen garin ba su san kabdu sadulu suka sani ko irsal kaga mu yanzu akan wannan zafin kan sai sai mutum a ce mutunci bai sani yana ganin kaman kaman jarunta yake kuma ba jarunta bace yanzu akwai irin masallatai masu sallama ɗaya din nan tunda ya halasta dan kai ma sai ka sallama ɗaya ka hakura haka ko kai ɗaya a boye saboda in kai biyu zaka cikin ka zai iya gaya maka mutum barko ka bi musu masallacin su ko kuma in ka shiga kalazance da suke shikenan ka zauna lafiya suka ka jira fitina ta tashi yace kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hakura da gina ka'aba har yanzu kuma a haka take yace saboda yace ma Aisha saboda mutanenki basu dade da musulunta ba zamanin Abdullahi dan Zubair shi kuma ya gina ta sajaji suka ƙara lalata ta sannan aka zo zamanin Abu Ja'far Mansur yace Imam Malik ka bani fatawa in gyara yace a ka batta inni akhafu an yattakhidha al-khulafa'u wal muluku was salatin gharada ina tsoron kada mutane su mai da ita abin siyasa irin da kake gani yanzu da abin da wani ya rubuta a zo a goge da abin da wani ya gina a zo a rushe shi ma nashi zo ya gina ko ya rushe a can da sarki na a can da wannan can kamar da aka samu misali yanzu a Kano din nan an dinga yi kenan ba so da an riga bude wannan kofar yanzu yanzu ana canza wata gwamnati ta wasu su ma za su canza sarkin da ba sa so ko su kawo wanda suke so ko su rusa inda ba su so ko su gina inda suke so duk mai kawo saboda na baya da suka yi amma kaga Ka'aba da Maliku yayin wannan hangen nesa na sadar zariya yace a bar ta hayo tana nan da an ta rusawa ana ginawa da alfamata ta gushe kamar yadda alfamar sarakuna ta gushe so da an san duk gwamnan da gwamnan baya son su ko zai cire su da kuwa duk sarki gwamna sai dai ya je sarki ya shi masa albarka sai dai ya je gaida sarki yanzu ko yana jin cewa ai an gaya masa cewa constitution ya sa shine na gaba da sarki ko zaka sai a yafi a haifi wani mutum a wani ƙauye cikin ƙauyukan ƙasar Kano din nan sai ya cire sarkin birnin Kano kuma ana ji ana fili kaga na ai wulakanci ne amma me ya kawo haka saboda wani da ya fara yi wani da ya fara yi aka bashi ya ci gaba to shikenan abin ya zama ya zama garda a haka nan malam abdulkadir jilani wanda ake cewa shugaban dariƙar kadiriya din nan Allah ya gafarta masa yana faɗa a cikin al-ghunya ya talibi tariqil haqq yace min min al-libasil munazzah anhu daga cikin suturar da ake ake ake hani ake so a guje shi kullu labsatin yakunu biha mushtahiran bainan nas daban dan ka saka zaka zama daban da mutane khal khuruj an adati baladihi wa ashirati ko mutum ya dinga dinki ko sutura ba irin ta garin su ba ka zo kawai ga suturar da aka san mutane suna sawa ana sa babban riga ana sa kaftani ana sa jallabiya kai sai ka zo kawai ka dauko su kaya irin na inyamurai ka zo kana sakawa a cikin ƙasa Hausawa wai kai nan dan boko ko ka dinga shaƙe wuyanka da necktie wai kai wai kai wai kai akanta ko kai me suna ɗaya ma ko lauya ko kai barista sai ka bari sai ka je barista ka sai ka saka amma a cikin mutane ka saka sirri da kowa ya saba sawa amma ka baka tibi tibi haka kamar an ɗaura goro ba kyan gani ba kyan gani wani ma kuma da haddasa ba ba daɗi wallahi eh fa yan bagi an yalbasa ma yalbisu lahu ka sa irin kayan mutanen garinku da Allah ya shara ilaihi bil asabi' ka a dinga nuna ka wa yakunu zalika sababan ila hamlihim ala ghaibatihi da haka za a fara gulmarka fa yashrikum fi ismil ghaibati lahu haka shi ma ya tare da su a cikin zanubin gulma in kai abin da ya ja aka yi gulmarka suna da zanubin gulma kai kuma kana da zanubin zanubin ja musu gulma na uku an tuhaqqiqa shuhratu maslahatan aw tadra mafsadatan mutawaqqa idan mutun shuhurarsa za a amfani da ta wajen kawo wata maslaha ko tunkuɗe wata barna kashe wata tajir kamar wani ɗan kasuwa da ya shahara wanda zai iya juya akalar kasuwa yana da ƙarfin shahara a kasuwancin da in yi magana ko in ya kawo kaya sa musu farashi zai iya sauke farashin kaya kaga wannan shuhurar shi mai amfani ce waka isharin zawaj kamar yadda aka ce a bayyana aure kada a yi aure a ɓoye kaga shi ma wannan yana kare maslaha ta cewa aure ne ba zina bane ba daduro bane wa ishar sha'ir sha'ir din allati amara sharu bi ishariha kaman bayyana abubuwan da aka ce a bayyana su na addini kaman sallar jami'i da sallar juma'a da sallar idi da makamantansu illa Allah bi sharri Allah ya dukula hariya'un amma kadar ya ta shiga wa isharun nasab da kuma sanin dangantaka kowa yana da kyau a san dangantaka kan ka faɗi sunan ka faɗi sunan babanka a san inda ka fito kar ai maka tunanin ko ba ɗan sunna ba ne kai wafin zawajir na ibn hajjar al-haitami ya ce wa ƙad yumdahul izharu fi ma ya ta'azzarul israru fi akwai abin da ake yabawa na shahara idan abin da ba zai yi a ɓoye ba kal gazuwi kamar yaƙi na jihadi wal hajji wal juma'ati wal jama'a wannan ba a yin sa ɓoye duka fal izharu al-mubadaratu ilayhi abin da ake bayyana shi ne ka tashi ka tafi masallaci a ganka ka tafi sallar juma'a ka tafi sallar idi wannan bai cikin abin da ake boyewa wa idharu ragabati fihi da bayyana kwadayinka a ciki litaharidi dan wajen kwadaitarwa kaman kai wa'azi ko kai posting akan cewa jama'a za a je sallar idi lokaci kaza mu fita lokaci kaza wannan bai cikin shaharatawa bi sharri Allah ya kuna fihi sha'ibatu riya'i kada wani abin riya ko dan yaye ne ya shigo kaji dawabit na shuhura kala uku akwai take haramun ka guje ta akwai take a cikinta akwai maslaha ka yi ta daidai maslahar kar ka bari ta ruɗe ka akwai da kuma ta zama ma wajibi idan za ka zama amfani ga mutane idan misali yanzu ana wani rigima a cikin a cikin garin nan na Kano misali akwai malamin da darajarsa da shahararsa in ya fito ya ce a barka ba duk za a bari malam salim malam dattijan arziki malam abdulhab da ya fito ya ce jama'a ku bar yin kaza zai amfani da wannan shaharar da Allah ya masa sai ya gyara abu to wannan ba aiki ba ne abin nema ne akwai dattijan da ya fito a nan ango ya ce a yi kaza ko abu kaza ba a bari to wannan bai kamata a zargi shuhurarsa ba a ƙarshe ga wasu wasiyoyi ‘yan kaɗan na farko iksarul mar'i mai muradati ne yatihi wa muhasabati qalbi wa amali wajibi ne mutum ya yawaita yi wa kansa karatun tanatsu yana bibiyar zuciyarsa yana wa kansa hisabi yana duba ayyukansa yana tsoratar da kansa duk abin da za ka yi ka dinga tana karfa ya zama riya nake karfa ya zama duniya nake nufi ka dinga gyarawa na biyu almudawamatu ala istighfar wa tauba wa du'a bis sitr wal afiya ka yawaita addu'a da istighfari da tuba ga Allah da addu'a Allah ya rufa maka asiri duniya da lafiya da lahira qira'atu akhbaris salaf wa siyarihim wal iktida bi hadihim yawaita karanta labaran magabata da al'adunsu da tarihinsu kuma da koyi da su wani daga cikin abin da zaka ga yayi karanci ai kokari a shahara shi a majalisai da makarantu da wurare karanta littafai mafi yawan littafin watakila nan suna da girma ne amma za a iya rairayo a yi ta karantawa na sahabbai na tabi'ai na a'immatul huda da sauran waɗanda ake karanta labaran al'amuransu za ka za a samu kyakkyawan abin koyi na gaba mujalasatul ulama rabbaniyin dinga zama tare da malamai na Allah waltizamu manhajihim wa hadihim da kuma ɗaukan tafarkinsu da shiryarsu malaman da aka yadda cewa malamai ne na Allah ta yi ƙoƙari a matsayi su na gaba alhirsu alama yanfa ulmar ka zama kana da kwaɗayi ne akan abin da zai maka amfani ka guje wa shiga abin da bai da wani amfani cutar da kai kawai zai ko ɓata kanka lokaci za ka yi sai na gaba isarul akhira albaqiya ala duniyal faniya komai za ka yi ka dinga fifita lahira akan duniyar nan mai karewa at-tawarru والتحفظ كذا mai taka tsantsan mai kame bakinka ana listir sali fi istikhdami wasail at-tawasul ijtimai wajen sakin jiki kai ta amfani da Twitter da X da Facebook da waye ba ji ba gani din nan to ka rage zama ka dauka kawai kamar kasuwa ce ko ban daki ba wanda yake zuwa kasuwa sai wanda yake da abin da zai yi haka ban daki ba ka shiga ban daki kawai ka zauna haka nan kawai shi ne kawai ka ce ina hutawa ne ta kasuwa duk da ka ganshi a kasuwa ya kamata ce akwai abin da ya kai shi ba wanda yake zuwa kasuwa kawai dan dai kawai ya ga suwaye da suwaye a ciki ka je saye ne dai ko ka je sayarwa ka je window shopping ko ka raka matarka ko ka je an san bashinka amma haka nan kawai mutum bai shiga kasuwa tunda gidan shi ɗin to haka ka daina shiga facebook ɗin nan da twitter da waye sai in kana da abin da zaka yi a ciki kawai wai ba ka shi ko kana neman ina labarin da yake ina trending ɗin a'a in kana da abin da zaka yi zaka yi nemi wani bayani ko ka da bayanin da zaka bayar to ka iya shiga amma wanda muke da tahaluki akan waɗannan abubuwan tsakanin da Allah gaskiya muna zamewa daga turba ba tare da mun sani ba ina ganin surutun nan ya isa ka ko ba haka ba kuma gashi yamma da mata riga ta yi gara mu dakata haka Allah ubangiji ya sa mana albarka a cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kurakurai Allah kuma ya nisanta mu daga dukkanin matsaloli a rayuwarmu da addinin mu muna godiya ga shi malamin mu malam Musa da ya ba mu dama muka yi wannan daura a wannan masallaci nashi Allah ya saka mushi alkhairi Allah ya ƙara mushi lafiya da imani da ƙoƙari wajen karantawa malam muna godiya da saka alkhairi haka nan shehu na malam Salimu Allah ya saka mushi alkhairi da dan uwa malam Abu Waisa da mai masu daukan karatu su malam EFCC da sauransu Allah ya saka kowa da alkhairi sai kuma ku asalin masu sauraron ku kun fi kowa muhimmanci tunda ba ku zo ba da ba za a yi ba to Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya bar zumunci Allah ya samu gama lafiya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah